Amin.
Salamu amin gwagwagon fa'adar zalifai. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الخروج لأعدته له عدة ولكن كره الله بعاثهم فكفرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن خاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولولا الخروج لأكبره ولكن كان الله قياسهم وسخره وكل قوم القائدين أنا لي وكان أكن وكان يأتي تبوكا ويا الله يا كلا a bakin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da kuka kai ta neman kudiri da cewa dai a musulmi na zama kar su fito zuwa wannan yaki shi da Allah ya kawo labarin abin da ya faru da kuma halin da suke ciki cewa su yi za su yi mazan Allah ya dawo za su yi rantsuwa wasu ayyukan da su yi sa kan yawa za su zanne da Allah cewa dama da yi kuma da dama wajen daji da su tare mu shi ne sai Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa domin su ne miki dinin nan ba da wanda suka ne izini sun fara wa junansu ku ne izini ko ya ce ku zauna ku zauna ko ya ce kan ku zauna ba ne ku za mu zauna رجال إيقاع وزمنا سوى الصلاة جعف الله عن كلمة لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يليك يا يابي يا مغافرة من روك فلا وعليهم السلام فلا جواب الله عنك كما دي سوى الله كافر سامك وإن لا تبالي الله كافر سامك ويا من الله يوز الله كافر سامك أفر الله عنك لما أزيد لهم آه me yasa kai musu izinin zama tun lokacin da wayanda suka zama gaskiya suke fara wajen kuzurin sunan ya bayyana ga kayan gaskiyarsu a musu izinin zama da wanda kuma suke jirgin suke kariya suke ba su kuzuri kariya suke yi a saka musu izinin zama da haka ya kamata a ce ya faru a ba musu izinin zama. shi ya sa yake cewa mumini ba zai nemi izinin zama kayan da jihadi saboda Allah da ransa da dukiyarsa ba. Alamar firaminci ne ke sama a nemi izinin zaman a lokacin. Izinin da sun samu dama karfin ɗauki da su fita, Allah ya sa sun dama ba su da niyyar fitar ne. Saura su kuruta da su da hukunta. aita suna da niyyar fita zuwa yaƙi da sun sirri yin fita yaƙi wajen neman kuduri wajen neman makami zuwa yaƙi wajen neman abu ma da sun shirya a yaƙin sun kawo a zuwa da zuwa da yin fita da sun shirya masa. A nan suka yi Allah ya so a ba dai ba daga su bane daga Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ne ya tabbata na zuwa ne ya ciki sai Allah ne so su gidan ba sai Allah ya daure su da kasalan su da rashin giyan su kila mu duba da kayan dina kada shi ke nan ku yi ku zauna don su zaune su yara mata marasa lafiya makaɗi gura hukumomi su su su wannan kamar Allah ne ya wasa kenan ko kuma a lokacin da manzon Allah ya shi ya zauna kamar shi ke maka zauna sai da masu larura zama wani dawon ya ke kwado ya kansu ba kamar yara mata da makafi da kuma kura masu larura ne.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولعبتم إلا قبالهم ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
لو كنتم ما لا تكون إلا خبالا ولأوضعوا فيها الفتنة أرشكم يغير بالفتنة تسمعون له والله ولي بالظالمين لو كنتم فيكم أين ما أتى كلا فتنة إنه ما لا يكون إلا خبالا فأردت لا تباريك لشيء كيف أنا أنا ما لك abin da ake yi shi a nan wato daman in abin yaƙi ana sa ran wanda ya fito ya taimaka ya yi ba da amfani wajen fita to su wayan nan ko sun fita ba maganar neman amfani ba ne ba bayan ba su da amfani ba ko su ne za su rayu ku wajen madad ko na adad ba duk ba su rayu da wannan ba a bisa ya su rayu ku da shi ba za su koyi lafabarin an rayu ku ne da farna a cikin tafiyar naku wasu ba su ga ƙur'ani yana magana da abin da ya fara rage da kuka ne cewa murafi da yawa sun tsari da kuka to shi ta kawo farna a cikin tafiyar. to sai Allah ya ce wa'in da wasu tabbawa da Allah ya kada zubila su ma ba abu da za su fara mu dai wannan farkar dai ba za su mu illa kabala wal ardu ya lahul ya gura ba mai da su ta bawa da yau ba abu da za su yi sai yawan wani sai saurin ta yadda an yi mace tsakani a tsakanin su ɗauki maganar su kai nan su ɗauki maganar su kai nan a su ga ta kullum ba su yi su tare da kodin yaki. Wani mun san ba wa da lamu abin haushi a cikin kwabo wanda suke saurara mun suna jin abin da suke faɗa. Wannan malamai suka ce ko dai cewa akwai wanda suke so da rauninsu da abin da suka faɗa sai su aiki da shi sai da su aiki da shi. Ko kuma akwai wanda suke kuma irin su ne su ma wajen su ɗauki magana su kai sanar su ɗauki magana su su kai zargi labarin da suka kai musu don su tada hijira da zai da ɗauki suka fi kamar da ka fi musamman wa zarafu Allah wa yi wuce zalimina amma ya ala su fara tsara yana da ya suke a zalimai masu wannan barna masu tafiyar da wannan barna cikin al'umma kawai Qur'ani yana magana yana magana zamani ne ga duk wanda yake shi ake magana dan ana maganar annabiwanci ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu hikayar cewa in aka ce inda za a raba azabar kabari kashi uku to su da sun sa abu ne ya kawo shi a nemanci ne da zai tsara abu ne bisa aka zama kabari kashi uku kashi ne sun gaba daya an nemanci ne bisa a yi azabar kabari saboda muninsa abu da wata wariya da cikin kabarin wanda musulunci ya hana wato ya hana hana fada a tsakanin yan uwa ko ya hana maganar da basu dace a yara don kawo barna a asibitin zafi mai hoton tarihi ne wani ya biyu same shi ya ce masa aiwa ne ta gaya mana ta ce a kanka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya ga shi inda ji a gidansa to me yake gidansa kuma ai walima ya tsaya da ya tsaya masa waliman nan da ne ne kuka yi sai ai mun ci kaza mun ci kaza mun ci kaza ita abin kana kana guda kaza sahabar bawan Allah tuni ka ya iya koyi a cikin kala takwas amma ya kasa koyi magana ɗaya ba kama ya labarin su lokaci ba wani zai ji ya ne wannan amma abin da ya kama ya a kana guda ne ka kasa koyi ba ta shiga ba da waje ya saba in an gane cikin hanyoyin da ya koran da ake yi kama tsoron da aka kasa abin da ya ke kame shi wani ba girma da yi mace Allah ya hana ɗarfin gabayo wanda kusa ke ki hana Allah ya yi
لقد اشترون فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وما أمر الله حتى جاء الحق وما أمر الله وهم كارهون
ذلك من كلمة قوله وقال رسول الله حتى جاء الوقت ولا أمر الله وهم كارهون يا رسول الله كرهتين أي ما يكون فارا لا لكن أود أود براد سكاي يقول بكرة لا يوم بسنا أي ما يكون فارا لا كيف كيف ذلك قوله وإن تسوق أي كل يوم برو ما سنا كل سنا إيه ما أبو بسنا إيه يا رسول الله wasu zuwa Amerika ya kama duk daga saukan ka Madina su shirya wannan su shirya wannan fitina su shirya wannan fitina su shirya wannan fitina. Kullum suna shiri suna nufin ya za a yi zama ya mai sunan da wasu. Akwai shugabansu wannan shugabansu shugabanni guda biyu. Shi ɗaya wanda yake fita yana haɗo kan wani mayaka za a zo a duk suke musulmi da yanzu Allah a Madina. Ke kuma Allah ta bai shi shugaban su da shi wanda yake gari, to shi ne ya da kawo nasu, in wancan ya haiko da sako, kai na za a zara a yi a kan abin da ake aika ya za a zai da abin da aka kawo da nan. Ibn ne lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sosai. Wasu manzon Allah ya ce, kai wane mun ba hajji ya dace wani tare yake ga ya rasu wallahi amma su ga muni ya mun ga gida mai fara sai ga ku ne ne ne sallama a gidansa da ya jiro ne da Allah ya zo ni wannan cikin nan da ya kada ya ta yi ki ji da abin da ya fada ba damuwa idan kuka ya ya alwaki wanke ne wanda manzo Allah ya ce da zo yin nan kuka san da yawa ne kullum a ya da kawo kawo kawo kawo ya ce da zo an ne ya ba ku da shi da zo kuka da zaka da abu da ba ga ita ba a da mu ga da a zo sai da su da wuri ya fa zo shi ga ba ku ba da ku da su da wani da bayan da shi da zo mu ya ga ba ya ta ku ya ni da ku da ha ba ku da ya mata shi ba ga mu ne Idan da na ga kawo, su da kawo jikina. yake gawo matanka. Ita da take kyakkyawa ɗan wa zai ce gawo matan jikina wajenka. Yake ba gawo gawo yaya. Ita ai ya'yan ku za su yi wasu goyi, ya'yan jikina, ya'yan jikina, ya'yan jikina, ya'yan jikina. In dai ka yi zai kawo makami. Ita shi na gawo makami. Wannan kaza lokaci kaza zan zo da makami sai ka kawo da ranka a lokaci ita hali ce, shi wani ya yaro wani su guda biyu, yake zai zan kama kansa kamar zan sansaya a tuwarensa, ya ku sani kansa. Sai aka yaga kuwa, na da ya zo da ya tsiri ya sallama, ya yi tsinda sarka fita, ita a na sai damar yaro ya jizu. Sun tsaye a jikin ana mai cewa ba lafiya ba mu mai dama ya kare shi da ya yi kuwa da ya yi kuwa ya gaba ya ce kai kamar an ku wannan ƙarfi na ka ta ta mai za ta kuwa yin ƙarfi da ta ta kuwa da malariya da kai ba ya ta kada ya kuta ne zan ta rani ji da gama ya zan ta rani ta ji da uku ne kama sai ishara wacce ta ka kare ka da shi wannan aka huta da shi da wannan amma shi abdullahi ko bai an sha awa da shi sosai yakan so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan je gudu mu juma'a idi jama'a ruwa ka jama'a ruwa ka Allah ya ba mu annabi Allah su ka shi a cikin ismu wa ji kuji dan kokari ya shi a cikin amma da shi sosai. Wannan aka yi gayya kafin suka yi gayya daga Makka cewa rikimarsa wadda da aka musu. Sai su tafi hudu. Sai mazu Allah ta Sallallahu Alaihi Wasallam. sai ba za a yi tare a kai yawa. To, dattawa suka ce a rasu da tsari, sun da mutane su ga sun fito ba shi ku ba. Shi kenan, mu bari zo su goge su sami. Za mu je kwarai kwaru, har ma ta su sami abin da ta fara su su yi nasu. Samari suka ce ya rasu da tsari. aikin mun bari an shigo garin nan ana neman ka za a kashe ko cika alkawari ba. Ai mun yi alkawari da za mu kiyaye gari da muke kiyaye kawo nan da iyalan da komai na mu bari a shigo garin nan ana neman ka za a kashe ai mun cika alkawari ba da zama dare ba za a gari. Duk abin da zai faru ba ba ta. Sai manzo Allah ba ya sai bi da kana wajen wayannan su na ƙarshen nan. zai shi jarar jimbaye sai yi shiga tabara da yaki ya zuwa ga tallan jimba ya yi guduwa farko ya tarwa zuwa ga jihari sallallahu alaihi wasallam to sai ta wata ga da jama'a da zuwa ta ga cewa gaban ba ko su tilin da manzon Allah ne sai ya zuwa ya mun zai ne sai za a yi kai na zuwa ya Allah ya ka a ba ta ba annabi Allah ya yi da wani da yaki duk da wani da ya Allah ko ga Allah sallallahu alaihi wasallam Yaushe wannan Abdullahi ko yi nan ka ta sa mana dole na wannan na cikin yan alawara ne ba ya tafi ba ne. Da haka da haka fita an ce ta nisa yanke da wannan mara wace mutum da yi mutum da wato ba ya ce shawar ba ya fi shawar yara domin ki ramun da ya ke ya hukumar da ta kawan dai ya yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke tura manzon Allah sai mun awar cikin masalan sun baka hayi wannan bai hana ku sai nasara ba ya Rasulullah aka dawo bayan ya san wudu an ce abu da baka gaba amma da farko nasara haka ce amma shi manzon Allah ya fara da aka samu kudin da yi dole kuma ga sabon wurin da za da ya amfani su abdullahi da jami kakoyin karar kayan ajiye su alaƙar yi gaje yara hudu zaga da wani rumani mai ga tuke kusa hudu an rinke wuta a hannun ku ko kun ga wuce ta kar ku je miliyon da gari ba ko an yi nasara a kansu kar ku je gari mu wurin da ya yi wani. Domin da aka gina fara, an yi masu ta gari ba, ya ce wani ga wanda ya zo kai, mu zama a nan sun zira ne da kuma zo kallo. Ya kuma wannan da ya ke mu, nan mu zama a wannan da ya wani nan da ya ke mu, ya ta kuma zo kallo da kuma zaki. Ya ce su zari ya suna da shawar kasu da suna shiga cikin wanda ya ke kasa wajen faraka. Za ka bai da mutum bai fi sha shida ba. Shi jagoran zama a kan dutsen. ashe ka ta da wani roje da su da ba shi kuma da wani gungun karan karna ya ka ya ke wani ta baya ashe yi yawan manzo Allah sallallahu alaihi da sun ce wani na sun samu jama'ar kwanan masu kiwo ba su ba su an ta sa ke to ka mu ce wani su riga sun suna da kuma da sun yi shi maraka ke zama ya ta koyar ba masu kira da ne shi ke zama ni wa musulmai kawai ya abin da ya faru ya faru to ne ke dai dama sun suke neman da cewa suna neman su yi shahada Allah ya kawo su yi samu su yi shahada. Da haka dawo gida duk ma a cikin wuyu. Shi wannan wanda ya dawo cewa ya dawo da Allah nan sai ya sake bidiyo a cikin kusan da. Jama'a ku kai dani sauran. Me za ka ce mana? Idan kai ya kuma zuwa Allah ko yi mana da cewa mutane. Ibn Masallaci, rukun sama na yana yabonsa, rukun sama yana yabonsa, rukun sama yana yabonsa, da lafiyarmu ba ka dawo ka nemi gafarar manzon Allah sai da bari da wani bari da wani ba a tsari gudun lafiya tana karanta mana cewa lagar mazan tare da bai lafiya yau ɗaya da wasu lalawar wajen yi gidan wasu biyu Allah ya tsawala da wani sanar da ya biya na wani cikin da za mu gafara ba. ya yi wani abu da ya ce yi wani lokaci an fita ya yi ma wato an je wajen yaki sai sai da aisha wani da ba bana a goma abu yadda ya bata ya ka fita nema sai ta nemo abubuwa aka je nemo abubuwa nan ba a samu ba har lokacin sallah ya yi inda ake ko ba ruwa in na faga ce gidan da shi zai na sun gure ta ina cewa yanzu da zai ki ajiye masu Allah inda ba ruwan nan ba zan ki sun za a masu Allah na ya barka a cikin gida ya kawo da zafi da ke da gudun gina masu Allah ta zai da ya bayar da ya yi da ya huta da irin kuma da ya ba su ji na sun gure amma saboda sauran su yalla ya ba ni izini ke mama ya sha wata ke ni ba da da ni na ku gida ni na kai kenan a lokacin su ne ma Allah ya yi ta abu da kada ayi sallah to daga ito da yake ta ga da Allah ya ta ke ma ayi sallah shikenan aka je ne ma da sauka ta shiga kara ruwa kama dawo amma dawo daga kamun da kawzara kamun ruwa an shirya lashi yanzu muna matsala cikin kaunar ne wato irin masu tsaniya da ake ɗakin da ake zuwa masu yanzu kawumi da ruka ana cikin a gida ga wuyarta ba a ka haka ma da haka to tana cewa lokacin kwamfiliyoyi ba ba za a gane tana cewa ba ta ciki ba ba a ka haka daga an tsammani tana ciki aka dabi ashe ba ta ta je kama da kama da dawo da zama ta kama ka an jashi ta ce to yanzu da ji su ba sai da suka yi ba amma kila su sai inda kake ta haka duk inda za su samu sai da suka yi ta zauna a wajen akwai wani sahabi shi kuma tsawon Allah a wajen ya yi ana cewa yana da barci yana da nauyin barci za ka ce masa wata abu ne daidai ina tashi ya tashi ji rai suka zai tashi tare da fara ji a tsarewa. A haka ya ta aka tsambar shi ne gida a irin wannan an tashi ya zo ya ji ji ya yi kwamna ga mata ko wanda ya wani abu saboda a tafi. Gari ya zo daga nesa sai ya gane ya ga alamar cewa akwai mutum ana. Da ya zo kusa Ini kalau itu saya teman-teman. Jadi saya tidak aku minta dia Jadi the one that is tidak besar itu kau apa itu? Dengan mana apa? Ini tahu apa orang tak? Jadi ya ada bukan kita, ya jadi ini itu lagi. Saya tidak tahu sendiri jangan kata apa. suna dubarowa cikin jama'a su ɗin nan murabatin ai da ai da wannan wanda ne da amma wani da ya kawo su saba sai da aisha ai ko ba ƴan sayi na abubakar matsayin da matsayi na cewa yayin annai muhammadu ne suna da ta tsira da abin irin wannan zai ko da ce ba yayin da zan Allah bane zaman tsoro wanda ƴan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya isa ta tsira a wata gerin wannan da amma ta hada ka gerin bayan nan guda ka gaba zubar da sai da aka wajen kwana arba'in ana tankawa mazu ala ta sallam abubuwan guda ne wani lokaci da wani gare ce wani me ya sa mutane ke damuna a cikin halin yare gida na na ga mazu ala na kai sallallahu alaihi wasallam kaji da Allah ya tsara ayoyi cewa za su ya ɗaukake a yi aka yi ta da rike jiki wani ka gisu da rike jiki amma wa tsayi ba su tsayi da zai tsayi ba ne zai zai kuma su ala ya kare a tsayi ba ne zai zai lawa ana da kai da rike zagai na yi tsammanin wannan hali da aka yi da wata kira ba zama Allah mafarki zai yi Allah ya yi wuna cewa na mai kusa da shi wani tsammanin ayoyi ne Allah a zai zama a kai da ana kan ta tsari ga kira gode wa Allah kaje Allah wa Allah ke wannan abubuwan ne Allah ya tsara mu Allah sallallahu alaihi wasallam kage ta gaba da kaul ai da ma kai da sun ne ya kai da bin ba ai ku ke ne ina la ya tsara da kiya da wallahi wa kana mun da mun ciki ya wata lamura idan da Aisha radiyallahu anha ya sai mu Allah mu Allah yake cewa an ce mata wa ta bi so idan ki fara fara kawo wani mahali shi ma za ta da kira mu'amala da shi da kai da shi za ka yi tsammanin a duniya ba wanda yake so kamar ta da shi mu'amalar sa wani mahali ya samu wanda ya ce da a bayan ƙasa ba wanda ba su Allah ya so kamar sa ya samu su daga yanzu da daga shi da shi da wani da ya yi mana da ya ya rasa Allah wa ya ce ko ga wani da so ne ya ce Aisha ita ya sanar masa da shi ya wuri ne waje ya ce abuwa babanta ina bakashin domin sai da aisha ta yi wannan matsayi amma munafukai sun shiga sun juya rasura ya kai masa Allah ko ɗakin da bayi sai da zuwa ɗakin da kai mai jiko ya ta kwana sai da aka yi dogon lokaci sai da aisha ba an dawo mara lafiya ana mata cewa samun yake faruwa ba Dairan nan za ta je kama ruwa mai mata jinya tana raka ka ire tukke ne tukke ne tukke ne kai Allah ya ne Allah ya tiri tsau. Sai da yau ake tsaye haka ne ko ga ya da yi ne wa muhabutan sahabi bawon Allah wanda ya ja tare wa zama shi ne mana. Ya tsaye shi ma ya ce ba zuru sannan wata magana. Bin sa wata yake ba za a ganin bai shi shi ba. Ai wanda na rai. But then I can see, oh, haba, dama ina mamakin da ya za ka zon Allah baya shigowa. Da ya zai shi a kowa ta ke ce ya ta kwana ya wuce, wanda wannan tsagarin ne. Ne makuli. Shi na da ke gaya ku tsari mai rubuwa. Su ji ci yan karfara ya zo lai. A ta ji a hannun lai, a fasu a banza dabarin Allah ya zo ya karbe ya rasu Allah ya kula Abdullahi dabarin Allah ya bayyana yau ka kowa sai dai ya koye yau ka lamarin ka ya ce koye na ya rasu Allah. Allah ta rabu a ta rabu a ce da gaskiya ta so ta nuna gaskiyarta. A lokacin mazama da ta rabu a matsayinsa yana zama ne a kujerar alƙali. Za ta je a yi da kai. amma ana rikin sanin shi a wanda ya dace amma sai ya haku da ran alƙali ko ba ya kawo zuwa da gaskiya da yake shi a ta ta alhaku wata hana mun layi gaskiya ta bayyana amma al'amarin Allah al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko rubina gaba daya aka amsa addini ta kofi ila yana da gaski kullum da suka yi a azab wato azab ya yi azab da ake yi tabbas tun kafin bakari bayan yakin bakan sun rada da yawai nan da rura zai ba ku tsoro ai ba an yi mani ku bi ta mana mani inda akwai sama ana mai kwaɗe ba ta yi bai zuwa mana za a yi za a haɗa ƙarfi tsakanin su kafin bakka da su yahudawa kaji da munafukai a zo a yanki masu ala sallallahu alaihi ake wannan shi ma shi ma ya ala ya tarwata taron ba a wasu jirgin tarawa ala ya guda runduna da iska da tarwata wannan shi ta da
al'amarin manzo Allah kan ya bayyana sun da sun da sun da bayan azab daga nan ba za ki karawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kawo kan sakan da ba manzo Allah da lokacin Allah kullum ya sama ɓangaren manzo Allah kullum na sa take da mun kullum na sa tana kawai ji in za mu kan nan gaba kullum shi manzo Allah cikin nasara ya ce sallallahu alaihi wasallam a yakin da suka shirya ba sallallahu alaihi wasallam daga alaƙa da hannun lalau kariyuna amma su ganin munafikai abin ya bayyana ne a kan fasa su ba yadda suka iya shi abdullahi bai ɗansa abdullahi da sunansa mutumin kirki mutumin kirki ya zo ya ce wa ransa za ka tashi da kuka abin yake yana da uzuri da ya samu zuwa ba kaza kaza kaza yake ke karya ba zai yi karya ba zai yi ya samu da biya kuma na gaya maka in an dawo sai Allah ya saukar da ayoyi ya karya ta ka Allah zai kawo ayoyi karya ta ka ba na dawo kuma hakan ta faru da aka dawo sai aka saukar da ayoyi da kai da irin wani ne sai dai ba wa kai na dawo da dama Allah zai kawo ayoyi karya ta ka da karya ta ka ba na Dedim ki acaba Lucas neden kimi de kayın seni nerede hoş geldin mahvolum. Rahat bir enerji. Bana hamdülillah ve kayyum. Herkese sahibi bir ya enti ya sadece. Ağala ve kalam ve anlatılacak bir ya kapatladı. Buna da değil ya. Toplama sesindeki bunu bana bana Allah kabul ve bana bir hatta dünya. Dedim ki mutlaka hoşin don a wani mazu Allah ka baka bai ko girman da ya yi ya yi yi amma da zai hana Allah ya fushi mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam ba aka kullum lamarin mazu Allah ya da zama da gaskiya ya ke tafiya aka lamarin cikin koyi ka ji wani ka ji kuma haka kullum haka za ka zama wannan su yi wannan su yi wannan su yi wannan zuwa ba da dalika sai an ta ga an gama kullum da dalika ya ce a gaba kullum za ku yi ake kara dukewa kullum za da cikin Allah ake alhamdulillah a wani bada a kure yau da shi a kaduna sai ya yi mutunce ya yi kuri da shi a wani masallaci a da zai je mutu lokacin da ƙungiya mai hana jirgin nan ta ta ta aka kama ta a yau cewa su ke nan da lokaci kaza sai an ɗaya da shi zikirin Allah ya fi ka wani lokaci da shi zikirin Allah ya fi ka dan amma jiya da aka koyi da shi shi ya koyi da shi yau a kai a kaduna ne ذلك القرآن الذي أمر به لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يوم مكي يدي مزر موشي سيني أما وزرها الله وقاله هنا على الرسول فإذا يجيك فأحدث نقول يا الله لا شاكا سرك عليه
ومنهم من يقول ديني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
ومنهم من يقول لي ولا تفتني ألا تفتنة تكلوا فإن جهنم من تفتنين أسئلت manyan manyan munafuka suna yin dalilin da kai ce wani ne shi daga baya ana samun riwaya shi ya yi tsawon rai imanin sa ya yi daru ya ja da imanin sa har zafi da ya tsira ya ce su ma biyar su har samun riwaya shi daga baya imanin sa ya yi kyau ya yi daru zafi tsira sa su ma biyar su. Rai a lokacin da ake so ake wannan magana shi ne wannan aiki sauka a kansa. Irin lokaci yace ya rasulullahi ana cewa ta yi da za a yi da bugar nan ruwa wannan suna da yan mata kawawa to da gani ina jin tsoron karka mun ilimi in fita ga irin fitolin yakin nan in je ya ga wannan yan mata kuma kowa ya sani yana faɗa wai ko kowa ya lantar kowa ya san shi wajen kai an gaida da sa ɗauke masa hankali yanzu tsoron magare je a san numa wasu ɗauke masa hankali ya ba a yi abin da ba kyau idan da same shi to ya manta da wasu Allah yake magana ba ko wai shi ne yake ce wa mazan Allah izini wa la tasdini kamar izini ke zauna ta kalli ni Allah ta ai daga faɗa wa annabi wa an faɗi wannan magana daga nan ce ma aka faɗa bid'a daga ce a wannan mazan Allah wannan magana ta wannan da daga nan aka ala yin su da wani ta kai shi ba a ce bid'a wai ta jahannama da zai cikin jeri dan da shi wannan kuwa ya kuskura ya mutu bai shi ba ba jahannama ta sai ta haɗiye shi gaba ɗayan nan وكل يدرك جهنم إذا يموت بثمن يوم إذا لا يتحمل وأنك في جهنم كما قلت الله يجاري أنا من كتبه أجيب أنا إبن ونما كما لا صلى صلى يا شيني أنفعل أتسألكينا فأوجه مغنى سوى لكي يجب ما لا تجيب أبا أطيب سنة أي إن كنت مزوم على الأصحاب على غيرها وأن شيني أنفعل أتسألكينا فلا يجيبين
إن تصبك حسنة تدعهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد غنى أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تدعوك هذا يجدون عندك تلك مصيبة يمكننا من الله الله خيرنا addinin hali su wannan munafukai kullum suna saura ma masu ci in wani abu mai kyau ya same ka ka shigo in aka ce yau an fita yaki manzon Allah ya yi nasara an samu ganima su kuma ta ji hankali da nan sai da haushi ke na fitiri wani suka sai ya ku amma wajen wani labari ma wato aka cin wannan ya same su cewa an je yaki wani amai ce ya shafi kafin mazan Allah, ko wani amai ce ya faru da shi ke nan ba, yan da su ji daɗi nan kuma. Daɗi da muka ya da mu muke za mu fita ba, ai kun riga kiyaye lamarin mu. Don ka abu mana ga mu ibika don wani wai da ruwa wani ya wai da ruwa ga yau. Bai to Allah wa fayyuna, yau su koma suna jin daɗi cewa ba su ta yi sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaki ba. kuma su kuma fara shi ne Allah wasu yin da aka yi ba suna jin daɗin wannan suna farin ciki cewa ba su fita ba sun zama da farin da yake mummune ba su fita ba suna jin daɗin wannan suna jin daɗin abin da ya samu su kai ba da cewa kuzu billahi wannan halin su kuna fayar ne kenan kullum ana yin sababan a sababai suna cewa wai ayan ta ta wa minhu wa minhu wa minhu nan ba kowa ana jarraba imanin sa ne don kare ya fi kare ya fi irin wannan tare da shi wannan halaye da aka yi ta ba ba domin muginai na munafukai ne domin sunan ka ci irin sa kada ka gyara in ka ji wani abu mara kyau ya sa san uwan ka muni ka ji daɗi wannan hali mara kyau halin munafukai ne in wani abu mai kyau ya samu dan wanka gumi ne ka ji zafi to wannan irin halin kurakurai ne ka gyara shi shi yi da mara su sabo su ke cewa sun zaurashi kuma ne kuke ce masa sauwa mu muna kiran da fatima da ku zuwa ta ka wa bihu da kaje wa bihu nan kowa ce sa ayi yana cikin wurin kowa ya ci ba shi kenan ana ma ba ya tsari duniya ko ya san halaye na munafukana a guje su ana yi ne mara da kyau abin da mun yabo zai yi ra ta tafi a halagar da yi wani da ya zama da duka da yawan faduna suna jin daɗi cewa yana marci ya samu dubai a wata jin daɗi a yi da baya na ji daɗi da a aiki muni ne kamar mazan Allah ya ce su muni ne su yi guda ne duk abu da ya samu ɗayansu ya samu kowansu kamar jiki ne idan ya haɗa ɗai ciyo duk jiki zai hausa idan zazzabi ya samu ya samu ba zai ce wanda na ba wasu duk jiki zai hausa gaba ɗaya idan an samu mili ya ba su kuma ya ke nan kawai haka ake son kullum damuwar ɗan uwanka mummune da wani ma damuwanka masu neman addu'a da kusurin da addu'a Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi kuma wanda ina rubuce kuma Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka abin da ke
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون bayan shi gaba ɗaya ma duk abin da kuke cewa ya same mu ko mai kyau ne ko mai kyau ne ba ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya yi ya yi rubuta zai same mu a bayan can Allah yana gaya mun cikin zo su dare ta zo dare zana wanda kuke cewa ba ku ta yaƙi ba wannan ya hana mutuwa da zabe ku idan Allah ko hana mutuwar da zabe ku ne ta zo ta mutuwa. Ai ko kuna cikin manyan gidaje wanda suke da manyan kewarai a kukulle ba zai hana mutuwar ku yi jawo da zai haro da ta zabe ku ba. Eh wanda su zo maka ba lokacin da ya kawai da zo ba. Ai kullum yi bana ba abin da zai sami wahala da ira ma ka taɓa zama wa da lafiya kuma Allah ya yi kayan rubuta mana ne shi ne zai same mu. Warwa Maulana, shi Allah su ba wa ta'ala shi ne kaje da ke ma tsabarin mu. Alallahi bale da wasu kalin mu mi nuna, shi mu mi yi kuna abin da ake so ya dogara da Allah Ubangijinsa. Kazo Allah yana cewa kai al'amarin muni ne a kuma maki. idan an alheri ya same shi ya zai inda ya fito sai ya kore wa Allah da ya bashi. Duk wani sama ya same shi ya zai inda ya fito nan ma sai ya hakuri ya roƙi Allah da ya yi. Shi ne mu ya mai samu mamaki ne. To yi ba ni kenan. Saboda ba abu ne ya same ka sai abin da Allah ya yi ba ka ya same ka. Sannan kuma ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum ke al'amarinka. Yadda za mu ga yadda nan gaba malamai suna cewa in mutum ya yi ya yi dogara da abu uku to shi kenan duk abu da ya ce kan sarki kasan cewa ba abu da zai same ka sai abu da Allah ya rubuta Allah ya yi ya kasa tsadan ya yi ya ya gama komai ya kare abu da ya same da ya same ka wanda ya same ka ba abu kenan sannan kuma kasan cewa Allah yana son ka duk abin da ga ya maka rufin da ya same maka inda ya same ka daga maru ya kawo ka akwai ai ka san yana son ka ne ya same maka haka da haka duk abin da ya da gabe ka da shi wannan ne ya dace da kai a wannan lokacin kai kuma sai ka biya in abin da ya same ka da abin da ya dace ka biya in bai so ne ka gode masa duk wani sa ne ka hakura ya biya ka na da akwai tafi wani wata Da uku kuma ka tabbatar cewa ba a wanda yake yin komai yin ba Allah. Ba mai bayarwa. don ke za ka ce tashi hankali. Kan cewa ta wata hannun da ya ta ta kuma ya zame ka. Zan ka ba da kullum rahama ya ke nufi gare shi. Ko da ta ma wata ya ke komai ma a zama. Wannan ba ku ci da rayuwa. Ruwan maulana wa Allah bai ɗauke mu miluna da wasu mu ne na dogara da Allah da shi ne ku dogara ku ne duka. Wannan wata hannun. Alhamdulillah. Ba wani tambaya. nuna godiya ga shara kuma ya karu ya rubuta shara kawai a cikin cikin sauya ne kaki da karu tsari daga Allah wanda tsari da karu shari na rubuta Allah ya shayi tsari Allah ya shayi mai kiwani sanadar da rai a kasar a lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu musu da Allah ya tabbake su sai ga su Allah wani maganin su shi ma Allah ya kawo tsari Allah ya zama da kwanan لا أعرف جلسة أقولك من الله صلى الله عليه وسلم وأن أذكرك وأن كفرا ألا تسكت لا إنت وزكافا أتيك سواء مسعى أقولك من الله صلى الله عليه وسلم كما يقولك ألا كفرا أتيك لا إنسانا أقولك من الله صلى الله عليه وسلم لا كان مسلم من الله أرسل مسلم من الله صلى الله عليه وسلم ولا كان بني محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان ذاتي وسلام على المرسلين الحمد لله